أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فهذا بركة مدسادوة وأن مسلاتي ميتار البركة مسجد عثمان بن عفان دنتي قبا كراتمنا عمدة الفقه واللفاوى الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وأن شيني مجلس منا tara ne ko uku ne kasancewar da kwai mai mini tambihi in na tsallake ko na ce majalisi na kaza to insha Allah zan bibiya magani majalisi na nawa ne sai mu rinka rubuta da dan ka samu kuskure muna biyu ga watan jimada ula hijira daga makka zuwa madina 1446 wanda ya daidai da hudu ga watan 11 a kalandar bature 2024 idan ba manta ba muna cikin babi wanda yake mana bayani akan ladubba da hukumce-hukumce na limanci mun ɗauko bayani lokaci ya mana hali yau insha Allah za mu ci gaba da inda mala yake cewa wa yajuzu i'timamul mutawaddi bit tayammumi wal muftaridi bil mutanaffili wa in kana al ma'mum wahidan waqafa an yamin al imam fa in waqafa an yasarihi aw qaddamahu aw wahdahu lam tasihha illa an takuna imra'atan fataqif wahdaha khalfahu وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبه صحا فإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم تصح وإن صلت امرأة بنساء قامت معهن في الصف وسطهن وكذلك إمام الرجال العرات يقوم وسطهم وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثة ونساء قدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثة ثم النساء ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإلا فلا عليك تيوى ويجوز اعتمام المتودئ بالمتيمم يتي كما هلكني mai taimama ko mai alwalla ya bi mai taimama sallah limamin ya kasance shine mai taimama wanda yake bin shi kuma ya cika arwallar shi ko ya samu ruwa ya yi arwalla da ruwa shine nan mala ya ce ya halaka ne i'timamul mutawaddi'u bil mutayammim mai arwalla ya bi mai taimama wal muftaridu bil mutanaffili haka mai farilla ya bi mai nafila idan shi mai nafila shi ne zai kasance limamin wanda zai sallaci sallah ta farilla haka can mai arwalla ko mai taimama shi zai limanci wanda ya yi arwalla cikakka da ruwa ya ce wa kazalikal ma'amun wahidan haka mamu shi ma wa kazalikal ma'amun wahidan waƙafa an yamamil imami ya kasance mutum yana da mamunshi guda ɗaya limami ne da mamunshi to ina mamun za ya tsaya yake cewa za ya tsaya ne bangaren shi na a bangaren shi na dama fa in waqafa an yasari idan wannan mamun ya tsaya a hannun limamin shi na hada na hagun au qaddamahu ko kuma ya tsaya a gaban shi au wahdahu ko kuma ya tsaya shi kadai lam tasihha sallar shi bata inganta ba za mu zo za mu yi bayani akan faɗin malamai akan wannan matsala ya ce illa an ta kuna mura'atan sai dai idan ta kasance mace fatakifu wahdaha khalfahu ita an ba ta dama za ta kasance namiji ne limaminta ba za ta zo ta yi kafaɗa da shi ba sai dai ta tsaya a bayan limamin a bayan a bayan limaminta kenan matsalan namiji ne baya dacewa namiji shi kadai ya zo zai bu wani sallah limamin shi ya tsaya a bangaren shi na hagun a'a zai tsaya ne bangaren shi na dama idan ya tsaya bangaren shi na hagun ko ya tsaya gaban limami ko kuma ya dawo bayan limami malam yace sallar shi bata yi ba karkashin mazhabin hanabila haka kuma yake cewa mace ce kadai aka ba ta damar ta tsaya a bayan limami lokacin da limamin ta yi ta da sallah kenan shi kadai ita kuma a bayan shi in kuma da kwai wani za ya tsaya kamar yadda anas ya yi ma manza Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah da shi da anas da suka tsaya a bayan shi kakarsu kuma ta koma bayan manza Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi sallah a bayan su za mu zo za mu kawa dalili akan haka yake cewa fatakifu wahdaha khalfahu idan ta kasance mace ce za ta koma ita kadai a baya ta tsaya amma dai ga namiji wannan ba a ba shi dama haka ba ya ce wa in kanun jama'atan idan kuma mamun limamin suka kasance jama'a ce jama'a kuma tana harawa ne daga uku abin da yi sama yake cewa waqafu khalfahu za su tsaya ne a bayan limamin fa in waqafu an yaminihi aw an janibihi idan suka tsaya a bayan limami bangaren shi ta dama ko kuma suka tsaya a bangaren shi na hagu yace sahha sallarsa tayi fa in waqafu qaddamahu idan suka tsaya a gaban limami au an yasarihi ko kuma suka dukkansu suka jeri bangaren shi ta hagun yace lam tasih sallatu bata inganta ba yace wa in sallat imra'atun bi nisa'i idan wata mace ta yi zatta yi wa ansu jama'a na mata salla yace qamat ma'ahunna fi saffi wasdahunna wannan mata zatta tsaya a tsakiyar sa a matsayin ta na limamin su ta ja su salla kenan ba irin na maza bane ba ta shiga gaba ba mata su biyo irin yadda muke yin sahu a masallaci a'a idan mata ne za su yi sahu mace za ta tsaya a tsakiyarsu wa'annan matan wa kadhalika imamun rijali al'urrat haka limamin maza amma dai wanda suke tsirara misalin sun biyo hanya aka yan tare hanya suka tare suka kwace musu kayan suka musu tsirara kuma suna da yawa lokacin sallah ya zo ai babu hira a ce a tunda babu toha babu sutura a tare da su ba za su yi sallah ba saboda dalilin uzurin da suke ciki dalilin shi zana iya tsaye da sallah su yi sallah su ta jami'i to a wannan halin yaya limaminsu zai jagorance su sallah zai tsaya a tsakiyarsu sai dai idan ya kasance shi limamin yana da kaya ko da kwai wanda yake da sutura shi wannan hessin ya shiga ba su kuma yesu zo su yi sahu a bayan shi kuma jeruwa za su yi kadda wani ya shiga bayan wani saboda kan wani kai ga al'aurawa amma dai idan ya kasance kamar cikin duhu ne wannan a wannan halin suna tsirara dukkan su limamin za ya shiga gaba ya ja su sallah saboda ba wanda zai ga abin da yake ganga cikin shi za mu zo kan sharhi za mu yi bayani yake cewa ya komu wasɗahun idan ya kasance dukkansu tsararru suke kuma sun tashi su yi sallah ta jama'a ya ce to limaminsu zai tsaya a tsakiyarsu kamar yadda mata suke yin sallah wata ta tsaya a tsakiyarsu limaminsu ko wadda take jansu sallah ta tsaya a tsakiyarsu ya ce wa inishtama a rijalun wasu biyaru idan aka zo masallaci ko aka zo za a yi sallah ta jam'i sai ya kasance a cikin waɗanda suke mamu da kwai maza da kwai kuma yara kenan arrijalu su ne maza wanda suka balaga suka san suka shiga hankalinsu kuma sannan wasu biyanun da kwai yara wa khanasa da wanda suke mata maza wa nisa'un da mata yace quddimar rijalu za a gabatar da maza sun masu biyanu sannan a sannan yara su biyo bayan su summal khanasa sannan mata maza su biyo bayan su summal nisa sannan mata su biyo bayan su wa man kabbara qabla salamil imami duk wanda yayi kabbara kamun limami limami ya yi sallama ya shigo masallaci limami yana zama a tahiya kurum sai ya ce allahu akbar ya zamuna yake cewa faƙad adarakal jama'a lalle ya samu ladan jami'i wasu daga cikin malamai suka ce a'a bai samu ba cikakken ladan jami'i ba kurum dai ya samu wani bangare na daga ladan jami'i a waɗa mafi rinjaye ya samu ladan jami'i wa man adrakar ruku'a kuma duk wanda ya riski ruku'i faqad adrakar raka'a tabbas ya riski wannan raka'a ka shigo limamin ka yana ruku'i da ka shigo ka same shi a ruku'i kai ma kai ruku'i to wannan raka'a ka same ta yace wa illa fala idan da zaka tarar da shi ya taso daga ruku'i to wannan raka'a baka same ta ba idan ka ya gama sallah abinda zaka ciko wannan raka'a da ka samu sujada sujada ta sai ka ciko ta ita ma saboda baka same ta ba wannan shine karshen babi wanda malam ya kawo mana kai zuwa ga sharhi da abubuwan mala yake cewa wa ya juzu kuma halak ne itimamul mutawaddi'i bil mutayammim me arwalla yabi mai taimama sallah mai taimama ya zo ya nemi ruwa bai samu ba sai ya zo ya ce bari in tashi in yi sallah ya yi taimama shi kuma wannan wanda zai bi shi sallah ko waɗanda za su bi shi sallah su kuma sun rigaye a ƙauyen da suka baro sun samu ruwa sun yi arwallah yadda suka iso wannan wurin ya suka ce bari su yi sallah suka tarar da mai taimama ya ce to halarta ne wannan mai taimama ya limance su sallah saboda ai ita taimama tana kasancewa ne matsayin arwallah idan babu ruwa to shi bai samu ruwan ba kuma shi ne wanda ya cancanta ya limance su sallah kuma sai ya yi taimama a wannan halin halakka ne su bi shi sallah ba za a ce ba a su ai arwalla gare su shi taimama gare su don haka sai dai shi ya bi su a'a wannan halakka ne shi ya bi su sallah wannan su su bi shi sallah a matsayin su wanda suka samu ruwa suka yi arwalla shi kuma wanda ya samu ƙasa ya yi taimama da ita kaga kuma idan ka dauki mafhumul mukhalafa shi aslan ijma'in malamai ne mai arwalla yana bin ko mai taimama zai bi mai arwanda a ga wannan matsala ce wadda ta kan yi wani ya ce a to shi kuma mai taimama shi ma mai taimama halakka ne a bi shi sallah ga wanda yake da arwanda kuma wannan ya wakana da kwaye amru bin al-as yarda Allah shi tabbata a gare shi yayi wa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sallah yana mai taimama su kuma su suna masu halin arwanda sun yi arwalla arwalla cikakka da ruwansu shi kuma shi ya zo ya yi taimama da suka zo suka baiwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama labari amru bin al-as ya limance mu sallah shi ne wanda ya cancanta a ce shi ne limamin mu a cikin tawagan a wannan halin shi yana mai taimama mun ko muna masu arwalla sai ya ce ku tashi a yi sallah aka shiga aka yi sallah da suka zo suka hudu wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama abin da ya wakana manzan Allah ya tabbatar da su akan haka sallar su tayi kina wannan shi yake tabbatar maka lalle halaka ne mai taimama ko mai awalla yabi mai taimama sallah sannan ma yake cewa wal muftaridu bil mutanaffil haka wanda yake sallar nafila ko wanda yake sallar farilla yabi mai yabi mai sallar nafila sallah wane ya zo an gama sallah sai ya tashi yana sunanin rawatib ko raka'a guda biyu wanda zai yi bayan sallah da ya tashi yana yi sai wani ya shigo bai yi ba sallah ba sallah shi ce ta magarba za ya yi da ya zo sai ya riske shi ya kabarta sallah ya daga shi a matsayin da niyyar nafila yake sallar shi shi kuma shi ya shigo masallaci dan yayi da niyyar yin farilla sallar shi ta magarba to halaka ne shi wannan mai yin farilla ya bi wannan mai nafilan ya cika sallar shi ya bi shi sallah idan ya gama shi sai ya tashi ya cika abin da ya mai saura shi ne nan malam ya ce halaka ne mai farilla mai yin nafila ko mai farilla ya bi mai sallar nafila haka kuma ya wakana a lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin jabir bin abdullah wanda imamul bukhari da muslim suka wutar da shi yake cewa mu'az bin jabal ya kasance yana sallar isha'i a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama idan an gama sallah sai ya koma nan gehen gari inda inda unguwarsa take shine limamin masallacin su kuma ya limance su sallah a wannan lokacin kaga sallar shi ta farko da yayi a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin farilla take sallah ta biyu kuma da yazo yayi ya limanci wanda su su yi sallar farilla ce sallar su ta isha'i shi a matsayin nafila take gare shi kaga wannan dalili ne kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya san da haka ya tabbatar da Mu'az akan haka har yake ce me idan ka tashi zaka limanci mutanen ka sallah sallar isha'i yace kadda ka kadda ka tsawaita musu ka ringa karanta musu wa shamsu wa duhaha wa duha wal layli idha yaghsha da sauransu wannan sune ake kira da qasaru al mufassal kaga wannan dalili ne wanda yake tabbatar maka lalle manzo Allah sallallahu lalle manzo Allah ya ba da lamanin mai nafila ko mai farilla ya bi mai nafila sallah haka mun bayan mun karanta wani hadisi wa'inda mutane guda biyu wanda suka yi sallar su amina suka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce dan me sanya kun ga ana sallah ku ba ku yi sallah ba sai suke cewa ai su sun riga sun yi sallar su a cikin haimar su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kun tarar da jami'i ku yi mana ku biyo ku shiga cikin sallah kuma sai ta kasance muku matsayin nafila kun gani ƙarin lada ƙarin ƙarin lada ne mutum ya samu ga bayan yayi nafi yayi farilla shi kuma ga nafila kaga wannan kaga yake tabbatar maka lalle mai farilla yana iya bin mai nafila kuma min babi aula wannan ijma'in malamai ne mai nafila ko mai farilla mai nafila ya bi shi kuma idan muka koma kan siffar sallar tsoro ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da kwai suwar inta ko nau'i'ika har guda takwas wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi a irin hali na tsoro da aka shiga ko halin yaƙi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana tattara tawagashi a nan gaba zan muga babi wanda zai mana bayani akan sallar tsoro yana tattara tawagashi yana yi musu sallah ga yanda ya kamata wa'ansu su zo a cikin siffa ko a cikin ɗaya daga cikin suwarai suna zauwa su yi sallah da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama an aka kasa rundunar gida biyu su zo manzan Allah ya limance su idan sun gama sallah sun sallame da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai su koma su ɗauki makamansu su kuma wanda ba su yi sallah ba zai su dawo su sake kabarta sallah tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kaga manzan Allah wannan a matsayin nafila take gare shi su kuma wa'incan a matsayin farilla take gare su haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi da sahabban shi ina wannan shi yake tabbatar maka lalle halaka ne mai sallar farilla ya bi mai nafila duk da kasancewar idan muka koma kan mazhabin mu na malikiyya haramun ne bai halatta mai farilla kai mai farilla ya bi mai nafila sallah saboda shi wannan ya riga ya sabke farilla shi kai kuma kai farilla ce kake yi sai dai kuma idan muka koma jamhurin malamai mazaban hanafiya shafi'iyya da hanabila dukkansu sun tayi akan halaka ne dalilin wannan hadisan da aka kawo lalle mai farilla yana iya bin mai nafila kuma wannan ita ce hada mafi rinjaye lalle mai nafila mai farilla idan ya zo ya tarar da wani yana nafila yana iya bin shi sallah ya cika sallar shi abin da ya mai saura ya rama shi wallahu ta'ala a'lam sai mala yake cewa wa idan kana al-ma'mum wahidan waqafa an yamin an yamin al-imama idan ya kasance mutum biyu ne suke sallah limami da mamun shi yace to a wannan halin shi mamu za ya tsaya bangaren dama ta limamin shi shi sanya kullum idan ka zo mutum biyu suna sallah zaka sanya mamunka a matsayinka na limami zaka sanya shi bangaren ka na dama kama yadda hadisin abdullahi bin abbasin yarda Allah shi tabbata a gare shi hadisi ne wanda imamul bukhari da muslim suka rawaito shi yake cewa wata rana na tahi na kwana a gidan tantita yan uwanmu ita ce matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mai muna ya ce da na tashi na ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi yana sallah da dare ni ma sai na yi arwalla na zo na tsaya bangaren shi ta hannun shi na hagu ya ce da na tsaya bangaren hannun shi na hagu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kama kunne na ya janyo ni ta baya ya kewayo da ni ya medo ni bangaren shi ta dama a wannan shine yake tabbatar maka lalle idan mutum biyu suna sallah wajibi ne mamu ya kasance bangaren dama na limami sai yake cewa fa in waqafa an yasarihi aw qaddamahu aw wahdahu lam tasih malai yake cewa idan kwamamin ya tsaya bangaren hagun in limamin shi ko kuma ya tsaya gaban limamin shi ko kuma ya tsaya a bayan limamin shi sallah bata inganta ba a ga wannan matsala ce guda uku wanda malam ya kawo ya dunkule suri daya na warko yake cewa fa in waqafa an yasari idan mamun ya tsaya bangaren hagun in limamin shi lam tafsir sallah bata inganta ba kuma ba don komi ba dalilin hadisin da muka karanta na abdullahi bin abbas yarda allah shi tabbata a gare shi wanda ya ce manza allah sallahu alaihi wasallama yana sallah na zo na tsaya bangaren shi na dama na hagu manza allah sallahu alaihi wasallama ya kamo ni ya juyo da ni ya medo ni bangaren shi na dama dalilin haka suka kawo hujja su hanabila suka ta yi a kan sallah ba ta inganta ba sai dai jamhurin malamai sun ta yi a kan a'a ya aikata wani abu wanda yake makaruhi amma dai in dai da wani uzuri babu komai a kan shi wani uzuri ne ya sanya ko limamin ya bangaren shi na dama jikin katanga ne ya ki ya gusa ko kuma bayana da uzurin da zai hana shi ya gusa sai ka zo sai ka tsaya bangaren shi na hagun idan kai sallaka sallaka ta yi idan baka sani bane baka tsaya sallar ku tayi dukkan ku saboda la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha haka rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana kinan in dai da kai kuskure ko kuma da kai wani uzuri ta sanya aka yaga babu wani lahi akan shi sallah ta yi kuma jamhurin malamai sun tai akan lalle makruhi ne amma dai sallah ta riga ta yi sallah ingantatta ce sai dai mazhabin hanabila sun tai akan sallah bata inganta ba idan dai mutum zai yi sallah bangaren hagum in limamin shi wallahu ta'ala a'lam idai waɗa mafi rinjaye ita ce waɗan jamhurin malamai sallah ta yi sai dai mutum ya aikata wani abu wanda yake makaroci amma dai in dai da wani uzuri babu komai akan mutum sannan yake cewa auƙud damahu ko kuma mutum ya yi sallah a gaban limani shi ma a mazhaban hanabila lam tasihha salatuhu sallar shi bata inganta ba sabida ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayyana mana inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi fala tahtalifu an sanya limami ne dan ayi koyi da shi dan haka kadda ku sake ku yi sabani da limamin ku shi sanya wa'an suka yi ishtiradin wajibi ne ma idan limami yana sallah tunda an sanya ya kai kasance maka abun koyi wajibi ne a ce kana kallon limami to idan ka shiga gaban limami ai babu hirar sallaka ta inganta sai dai faɗa mafi rinjaye shine sallah ta inganta ko da mamu ya tsaya gaban limami amma dai ya kasance da kai wani uzuri misalin ya zo harabin masallacin dukkanta ta cika kuma babu wani wuri wanda zai iya tsayuwa ya yi sallah in ba gaban limamin ba misali irin ranar juma'a ga wannan in dai da kai wani uzuri wanda rashin wuri ne ya kawo to wannan hakikatan babu wani laifi akan wannan sallah ta rigayi ta inganta amma dai ya yi sallah a gaban limami wannan ya zo da wani abu wanda yake makarushi sabida idan muka ɗauka da kwai ƙa'ida la wajiba ma al'ajas babu wani abu wanda yake kasancewa wajibi ne game da bawa a halin da bawa baya iya zauwa da shi ka buga masallacin ya cika ba inda za ka iya tsayuwa ka yi sallah da nutsuwa in ba gaban limamin ba wannan an baka dama ka yi sallarka ya sanya wa ubangiji yake bayyana da fattakullaha masata'atun in ya hali in wani hali ka shiga ka ji tsoron ubangijin ka daidai gwalgwado ka yi abin da za ka iya sai mala yake cewa an dahu ko kuma ya yi sallah shi kadai a bayan limami ya ce lamta sih sallar shi bata inganta ba wannan kuma hada ce mafi rinjaye jamhurin malamai suna kan haka kurum ga limamin ka ya zo ya kabarta sallah kai ka koma kana bin limamin ka ba sallar kake yi kai ɗaya ba kullum sai ka koma ƙauye ɗaya a bayan shi kake sallar ka baka zo ka hada sahu tare da shi ba wannan sallah bata inganta ba wannan hada mafi rinjaye dalilin hadisin Jabir da Abdullahi yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tsaye yana sallah yace sai nazo bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na tsaya yake cewa fa akhadha bi uzni faj'alani an yaminihi ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ya kama kunni na sai ya medo ni bangaren shi na dama muka daidaita sahu tare da shi muka yi sallah tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kaga wannan shi yake tabbatar maka lalle idan da zai yi sallah bayan limami shi kadai sallah bata inganta ba haka da kwai hadisin da imam ahmad ya huto ya hutar da shi haka ibn majah a cikin sunan inshi ibn hibban shi ma ya kawo shi ibn khuzaima a cikin ingantaccen littafin shi ma ya kawo hadisin yake cewa la salata lil munfaridin khalfa as-saffi babu sallah ga mutum daya bayan limami kai ɗaya kurum ka zo ka kawai sahunka gwarin ka ce kai baka bin mutane baka daidaita sahu da mutane ba kuma limami zaka ba amma dai baka hada sahu ba wannan babu sallah a tare da shi sai dai idan ya kasance da wani uzuri wannan kuma an ba da dama sallah za ta inganta amma dai kurum mutum ya koma bayan limami shi kadai ya ce ya yi sallar shi to wannan sallah ba ta inganta ba sai mala yake cewa illa an takuna imra'atan fataqifu wahdaha khalfahu sai dai idan ta kasance ko idan mai sallah ta kasance wadda za ta tsaya ko wanda zai tsaya bayan limamin shi kadai idan ta kasance mace ce ya ce to wannan an ba ta damar ta tsaya a bayan shi damar haka shari'a ta yanka mata haka shari'a ta umarce ta idan ta zo bayan maza ita za ta yi za ta yi sahunta ita kadai in kuma su biyu ne za su yi sahunsu su biyu in su goma ne za su yi sahun inda Allah zai kaddara ita kadai ce ita kadai za ta tsaya bayan limami ko da limamin shi kadai ne ba za su daidaita sahu tare da ko da matar shi ce wajibinta ne ta koma baya shi kuma yana gaba limamin ya ja ta sallah kuma wannan ba da kwai hadisin da imamul bukhari da muslim suka wutar da shi hadisin anas bin malik yake cewa wani lokaci kakata ta gayyaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo gida saboda wata walima wadda suka tanada yace da muka zo manzo Allah ya ci ya dan kishin gida ya dan huta sai ya tashi lokacin wallaha ne sai ya ce ku tashi ni sallah ya ce da muka tashi a wannan lokacin ya ce sai muka yi sahu manzan Allah ya limance mu muka yi sahu da ni da wani marayi wanda yake gidanmu sannan kuma kakata ta koma baya sannan muka yi sallah ita ce ummu sulaima ta tsaya a baya ita kadai muka yi sallah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga wannan shi ke tabbatar maka idan mace ce za ta koma bayan limami ita kadai ta tsaya ba tare da ta shigo cikin sahu ba yake cewa wa in kanu jama'atan waqafu khalfahu idan aka yi sahu limami ya shiga gaba ya kasance mamun nashi jama'a ne wannan duka bayan muna magana ne akan mutum daya mamun nashi jama'a ce mutum uku ne zuwa abin da yayi sama yace to a wannan halin waqafu khalfahu za su tsaya a bayan limama wannan ba don koyi ba saboda hadisin jabir ɗan abdullahi yarda Allah shi tabbata a gare shi hadisi ne wanda imam muslim ya hutar da shi yake cewa na tashi ina sallah sai na tsaya a bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kama kunne na ya janyo ni cikin sahu ya ce sai a lokacin nan wani wanda ake kiran shi jabbar ibn sahar sai ya zo sai ya tsaya a hagu in manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa a wannan halin fa akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi yadaina jami'an fa dafa'na hatta qamna khalfahu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kama hannayen mu dukkan mu bayin ya tura mu baya har sai da muka tsaya a bayan shi kaga wannan shi ke tabbatar maka lalle idan mutum yan sun kasance jama'a ce mutum biyu ne abinda ya huce haka idan sun zo za su tsaya a bayan limami lokacin jabir yana shi kadai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya janyo shi ya sanya shi bangaren shi na dama lokacin da suka kasance biyu jabbar ibnu sakhar lokacin da yazo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tura su baya suka yi sahu a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaga wannan idan ya kasance jama'a bayan limami za su tsaya yace fa in waqafu an yaminihi sahama al karahiya idan suka tsaya bangaren daman limaminsu da suka zo kurum dukkansu guda biyun sai suka jeru bangaren dama na limami a mazhabin hanabila ya ce sallarsu ta inganta amma dai sun aiwatar da wani abu wanda yake makaruhi sabida ainihin wurin tsayuwa bangaren daman limami wurin tsayuwan mutum ɗaya ne ba wurin tsayuwan mutum biyu ba ne ba amma dai a mazhabin hanabila sun ta yi akan lalle makaruhi ne idan dai su biyun suka tsaya bangaren damar damar limami sallarsu ba ta warware ba ko sallarsu ba ta lalace ba hasali sallarsu ingantatta ce sai dai sun aiwatar da wani abu wanda yake makaruhi salatul isha
Allah sallallahu alaihi wa sallama shine su goma dukkan su bayan limami su tsaya a bayan shi wallahu ta'ala a'lam sai ce au an janibai saha ko suka tsaya ta ɓangarori guda biyu a cewa ne janibihi ɓangare ɗaya a ɓangare guda biyun janibaihi yake cewa au an janibaihi saha ko suka tsaya ta bangarori guda biyu na limamin kenan damar shi da hagumin shi ya ce sallah ita ma ta inganta kamar yadda hadisi na baya da muka karanta na abdullahi bin mas'ud yarda allah shi tabbata a gare shi kenan idan suka tsaya bangaren janibai bangaren shi na hannun dama da hagu kenan idan suna da yawa wa'ansu bangaren dama wa'ansu bangaren hagu ya ce sallah ta inganta sai mala ya ci gaba fa'in waƙafu ƙuddamar idan suka tsaya a gaban limami ya ce lamta sai hasalatuhun sallarsu ba ta inganta ba au fa'in waƙafu ƙuddamahu au an yasarihi lamta sai idan suka tsaya bangaren dama ta limaminsu bangaren afuwan gaban limaminsu ko kuma bangaren hagumin limaminsu sallarsu bata inganta ba a dalilan da muka kawo a baya wanda ba a tsayawa bangaren hagun na limani a mazhabin hanabila sun kawo lalle sallah ta inganta sallah ta lalace sallah bata inganta ba idan mamu ya tsaya bangaren hagun limamin shi sai dai wannan kamar yadda na waɗi jamhurin malamai ba sa tare da su amma dai mutum ya zo da wani abu wanda yake makarushi sallah tana nan dandara kam sallah ba ta lalace ba saboda su hanabila ba su zo da wani dalili ba wanda yake tabbatarwa idan mutum da zai yi sallah ba bangaren hagum in limamin shi a su biyu to sallah ta riga ya ta lalace haka ko kuma jama'a ce wadda za ta jeru a gaban a bangaren hagum in limami sallah ta lalace babu wani dalili akan haka haka kuma bangaren shiga gaba ita wannan jama'a su zo gaban limami su yi sallah wannan kuma yi mu ce hauka ne bai yiwa jama'a a ce ga limamin ku a gaban ga limami a bayan ku ku kuma ku shiga gaba ku ce kuma limami za ku bi wannan abu ne wanda hankali baya daukar shi aslan idan dai aka aiwatar da haka to sallah ta riga ya ta lalace dama kun yi sallah ba tare da limami ba kowa ya ja gaban kan shi yayi sallar shi kinan baya dacewa ya kasance a limaminku a bayanku ku kuma a gaba a matsayinku na jama'a na mamun limami a ce kuna gaban limamin ku yi sallah amma dai da zai kasance da kai jama'a a bayan limamin ku he kuka zo daga baya dalilin wani uzuri ya sanya ba ku samu ba sallah a bayan limamin ku sallace ta a gaba misali irin sallar idi ko kuma sallar juma'a sai suka sallace ta a gaba in dai da kai uzurin da ya hana gaban ko bayan babu dama a yi sallah sallah ta riga ta inganta sallah ce cikakka amma dai da jama'a za ta zo limaminsu ya kasance a bayansu su kuma su suna gaban limaminsu to dukkansu ba wanda sallar shi ta yi sallar limami kadai ta inganta haka ya kawo aiwa'awu an yasarihi lam sai ko kuma bangaren hagumin shi sallah bata inganta ba wannan shi kuma da jama'a za su zo su silaya bangaren hagumin limami sai anan za su yi sallah to sallar su bata inganta ba a mazhabin hanabila sai dai idan da za su kasance a bayan limami ko da setin setin hannun shi ne na hagun sallah ta inganta saboda babu wani dalili wanda yake tabbatar mana akan wannan halin sallah bata inganta ba ƙarƙashin haka da kai wa'ansu matsaloli wanda ya kamata mu tattauna misalin irin wannan daga saudiya an kunna tele ana bin limami wani sai ce a tun daga saudiya suna sallarsu ta farilla sallar magariba ce ko sallar magariba ce a lokacin ta nan ya shiga bari in bi su sallah wannan bai halatta ba baya dacewa ko kuma irin sallar nafila ka ce daga can zaka bi bai halatta ba abin da ya shi shine ya kasance inda zaka bi sallah na daya ya kasance bayan limami ne kuma ya kasance ko da wani sauti ne zai ringa kai maka ya kasance sautin a jikin a jikin masallacin yake hutawa ko daga cikin masallacin yake hutawa yake kai maka wannan sautin wa illa irin hakan sallar za ta yi wahala ko da Allah zai kaddara ya kasance an samu tsinkewar wuta to ya za a yi sallaka ta ci gaba irin wannan abu ne wanda ya kamata a wannan kuma da yawa muna da irin wannan sakaki sai ka ga wani ya zo ya ce kai bari tun da suna sallah ina can bari mu bi su sallah in yi sallah ta kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayyana la salata li jari masjidi babu sallah ga makwabcin masallaci in ba cikin masallaci ba gurum ya ce a ai dan ketare nake da masallaci ko kuma a wurin aiki na bayan masallacin yake kurum bari in bi su sallah ba ruwana wannan haramun ne sallah ba ta ingantuwa in ba a cikin masallacin ba sai malai yake cewa wa in sallat imra'atun bi nisa'in idan mata ne suka haɗu suka limantar da wata za ta ja su sallah ko za ta limance su sallah ya ce kawamat ma'ahunna fi saffi wasahunna wannan matar wadda za ta limance su sallah za ta tsaya a tsakiyarsu a tsakiyar sahu a tsakiyar sahu kenan a tsakiyar wannan mata kamar yadda aisha da ummu salma yarda Allah shi tabbata a gare su mata na manza Allah sallallahu alaihi wasallama suka kasance suna aiwatarwa idan suka samu gungun mata suka zo gunsu lokacin sallah yayin suna tashi su limance su sallah a wani hali suke limance su sallah suna tsayuwa ne a tsakiyar su ba wai wata ta ja gaba ba ta shiga gaba kamar yadda maza suke yi ba a'a za ta tsaya ne a tsakiyar su abinda ta aiwatar za su bi da su aiwatar kamar yadda muke yi amma dai su a tsakiya za su tsaya haka da kwai hadisin umuwar kawancan satin man kawo shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya mata mai kiran sallah umuwar ta kasance tana limantan mata sallah a inda take ko a gidanta idan lokacin sallah ya yi wani lattija ne yake zauwa ya yi mata kiran sallah idan ya yi mata kiran sallah mata su haɗu ta zo ta shiga tsakiyarsu ta yi musu sallah a wannan duka dalili ne wanda yake tabbatar maka idan dai sahu ne na mata za ta kasance a tsakiyar sahu don ta kasance zan ta limanci wannan matan sallah yake cewa kazalika imamun rijali al'urrat ya komu wasɗahun yake cewa haka limamin maza wanda suke balagagu wanda suke tsirara kamar yadda na yi bayani ya kasance wani akasi ne aka samu na dukkan su babu ita ko masu tara hanya sun tare sun sa su sun yi tsirara kuma lokacin sallah ya kai ya ce idan suka tashi yin sallah za su yi kamar yadda mata suke yi shi ne limaminsu zai kasance a tsakiyarsu ba tare da ya shiga gabansu ba diddan kadda a ga abu al'aurashi amma dai da zai kasance da kwai duhu ko cikin dare ne wannan halin ya same su lokacin sallah ya shigo to a wannan halin zai kasance a gabansa saboda ba wani wanda yake kallon al'auran wani inda da kwai wuta sai a ce to a kashe wuta a shiga ya shiga gabansu ya musu sallah amma dai da halin da kwai haske za ya kasance a tsakiyarsu ya musu sallah kamar yadda mata mata suke yin sallah ko ake limantan mata sallah tsakankaninsu sai matsala ta gaba malai yake cewa in ijtama rijalun wa sibyanun wa khanasa wa nisa'un qaddima ar-rijalu thumma as-sibyan thumma al-khanasa thumma an-nisa'u yake cewa idan maza suka hadu maza wanda suka amshi sunan maza yace wa sibyanu kuma haka da yara wanda su balaga ba wa khanasa da wanda suke mata maza wanda shi bangare ɗaya shi ba namiji ba shi ba mace ba shine ake kiran shi hunsa mushkilun ya ce wa nisa'un kuma da mata ya ce ƙuddimar rijalu za a gabatar da mata za a afan za a gabatar da maza kenan limami idan ya shiga gaba sahu na harko zai kasance maza ne summan nisa'u summan sibiyanu sannan maza wani sannan yara summan khanasa sannan wanda suke mata maza wa nisa'un sannan mata su biyo bayansu wannan shine abinda shari'a ta bada dama akan haka kuma haka aka ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana yi haka kuma yake bayyana mana mafi alkhairin sahu cikin maza shine sahun horko mafi sharrin sahu na maza shine sahu na ƙarshe mafi alkhairin sahu a cikin mata shine sahu na ƙarshe mafi sharrin sahu na mata shine sahu na horko shi sanya idan ka shigo masallaci a cikin sunna ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sahu yana harawa ne daga cikin katanga na mata sannan wanda za su biyo gabansu su biyo gabansu haka za a ringa tahiya haka za a ringa tahiya har a zo inda maza suke to mafi alkhairin sahu shine wannan na ƙarshen na matan shine mafi alkhairin shi mafi sharrin shi kuma shine sahu wanda yake bin sahun maza haka shi kuma sahun maza shine sahun gaba na horko ma shine mafi alkhairi shi kuma nama na ƙarshe wanda yake tunkara sahun mata shine sahu mafi sharri wanda yake na maza manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana da mun san abin da yake cikin sahun warko na daga lada wanda bawa yake samu yake cewa wallahi da sun zo da mun zo sallah ko da a rarrahe ne saboda mu samu wannan sahun na warko diddan diddan mi da mu samu daraja da lada da ta goma shi wanda aka tanada wanda suke shiga sahun warko suke yin sallah mu haka idan muka koma da kai hadisin da Imam Muslim ya hutar da shi wanda sati da ya gabata mun yi bayani akan shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa liyalini minkum ulul ahlami wan nuha thumma alladhina yalunhum lalle wanda za su biyo bayana a matsayina na limami yace su ne maza wanda suke masu ilimi masu hankali wanda suka sai ina aka sa gaba ko da sallah take lalacewa sun sanya za a yi su daidaita wannan sallah ya ce wa'annan su ne fafi cancanta su kasance a tsawon farko haka bai kamata ba kamar yadda malamai suke suka tahi akan bai kamata ba irin wannan wanda suke gak da bayan limami ya kasance yara ne yan bana bakwai za a kawo a sai su kasance bayan limami wanda suka yi cancanta karkashin shari'a su ne ulul ahlabi wa nuha wanda suke da tsinkaye suke da ilimi suke iya umurta suke iya hanawa gidan manya daga cikinku wannan su suka yi cancanta su kasance bayan limami ko da sallah take lalacewa to wa'annan wanda suke bayan limami direct in shi santa shi wa'annan suna iya daidaita muku sallah limamin ko wani abu ya kama shi ko bayan gari ko kuma ya tuno bai da tsarki ya zo ya fara sallar nan daga ya janyo riga wani wane ya san menene ya kamata ya yi kenan ci gaba zai muku da sallah sallah ku tana nan wanda aka dauko in dan darakam da wanda aka cike in dukkan ku kun yi sallah da limami guda biyu sallah ku tana nan daidai take kuma ubangijin ku ya karba insha Allah shi sanya nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wanda za su biyo bayana idan muka shiga sallah su ne ma'abuta ilimi wanda ko da wani abu yake faruwa suna iya daidaita muku sallanku sannan ya ce sun mallabi da ya nuna hum sannan wanda suke bayansu shi sai yanan malam ya kawo yake cewa wanda za su biyo bayan mazaje masu hankali su ne waɗanda suke da tabbiyayyen hankali daga cikin mazajen sannan kuma yara su biyo bayansu sannan mata maza su biyo bayansu sannan mata su biyo bayansu don me sanya aka kaddamar da yara akan mata maza saboda shi wannan al'amuran shi shi ba shi la ilaha ulai wa la ilaha ulai shi ba bangaren maza ba kuma shi ba bangaren mata ba dan haka ba a san bai ne sai aka gama shi da yan uwan shi to kai ba a cikin maza ba kai ba a cikin mata ba aka sanya shi ya ringa bin mata shi sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malai ya kawo yake dalilin wannan hadisi yake cewa ka gani wanda za su biyo baya kun mallazina yalunahum yace kaga yara ne bayan yara mazan gobe sannan kuma wayanda suke yace dalilin da ya sanya ma yara za su biyo bayan su saboda wannan yaran su mazaje ne an riga an tabbatar dukkan su maza ne yace sannan kuma alkhanasa wanda suke mata maza sabida su da kwai ihtimalin su kasance maza ne kuma da kwai ihtimalin su kasance mata ne sabida mafi yawa in ba mutum in ba tashi yayi ba ba a tabbatarwa ina ya hirin jayi haka hatta da wurin rabon gadon su an ware musu su hukuncin su hukuncin su daban ne wanda zai huto shi ba namiji ba shi ba mace ba sannan kuma mata su biyo bayansu shi kuma wannan abin da shari'a ne ta riga ta ta umarce mu mata kullun su ne a sahu na ƙarshe mala ya ce wa man kabbara kabla salamin imami duk wanda ya kabbara kamun sallamewar limami ya ce faƙad adrakal jama'a tabbas ya samu lada na samun sallah ta jama'a kamar yadda na buga misali misalin ya shigo ana zaman tahiya kamun a sallame shi ma ya zamna ya yi kabbara ya yi allahu akbar ko da kamun ya zamna limamin ya sallame to an ɗauke mai ta da ikama kurum ci gaba da sallashi zai yi kuma zai samu ladan jama'a sabida mi sabida zai kasance da shi da da shi da mamu dukkansa matsayinsa daya ai shi ma ya zo ya riski limami yana cikin sallah yanan zai samu ladan jama'a duk da wa'ansu daga cikin malamai sun tayi akan a'a ai ba zai samu ladan jam'i ba ɗari bisa ɗari sai dai zai samu wani bangare na daga ladan jam'i wallahu ta'ala a'lam kuma in bin manta ba da kwai wata magana wadda wa'ansu daga cikin malamai suka tahi akan lalle don ya samu kabbara baya kasancewa ya samu sallah ta jami'i dalili suka kawo da kai hadisin da imamul bukhari da muslim suka hutar da shi suke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man adraka rak'atan min as-salati ma'al imam faqad adraka as-salat duk wanda ya riski raka'a guda daya tare da limami to tabbas wannan ya samu raka'a guda daya to dalilin haka wa'ansu daga cikin malamai suka ce suka ce samun attahiya da za ka yi ko samun kabbara da za ka yi tare da limami wannan ba shi yake nuna ba ka samu ladan jam'i ba sai dai gaskiya a haɗa mafi rinjaye ma dama mutum ya riga ya yi kabbara ya shiga sallah tare da limamin nan to tabbas da shi da mamu dukkan su suna ɗaya al'amusu kenan za ya samu ladan mi ladan jam'i ko da bai samu ba raka a koɗe ba sai yake cewa wani adrakar ruku'a faƙad adrakar raka'a duk wanda ya samu ruku'i tare da limami to tabbas ya samu ya samu wannan raka'a salatul isha ka shigo sallah ka tarar da limamin ka yana ruku'i to idan ka samu wannan ruku'in to tabbas ka samu wannan raka'a da ka samu ruku'in ta kuma dalilin da kai hadisi wanda imamul baihaqi haka yana da shawahid da yawa wanda ya kawo shi haka imamu da abi dawud ya kawo hadisin yake cewa idza ji'tum wal imamu raki'un farka'u idan ka zo sallah kuka tarar da limami yana ruku'i kuma ku yi ruku'i wa in kana sajidan fasjudu haka idan kuka tarar da limamin ku yana sujada ku yi sujada wala ta'taddu bis sujudi idza lam yakun ma'ahu ma'ahu ruku'un wannan shine dalilin da malam ya kawo yake tabbatar mana lalle idan mutum ya samu ruku'i tare da limami to tabbas ya samu ya samu sallah wa illa fala in kuma ba haka ba bai samu ba ruku'i ba to bai da ladan wannan sallah ko bai samu ba wannan raka'a ba wallahu ta'ala a'lam wannan shine karshen babun mu insha Allah za mu tsaya daga nan kenan wanda suke da tambaya sai su yi tambaya kafin lokacin sallah Na'am.